أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه السلام عليكم أبن دافن كاتم الديوان مولانا مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه muna cikin diwani na farko a dawawin sitko shine tasirin rusul ila hadratin rasul sallallahu alaihi wasallam muna harfin yaƙi nan za mu tashi ko ya ce bismillah rahman rahim تذكرت وذكرى تكدير للمحيا ليالي اجتماع الحي في الحضرة العليا يحاضرني فتيان صدق قد خلصوا إلى الله قصدا لن نموت ولن نحيا تنازع كاس الذكر أصحاب شيخنا وذكر رسول الله في أرفه المحيا فثورا لوراد وثورا لصادر وآونة للحي أحسن به سعيا نهيم به ثورا وثورا بسره وسر رسول الله ديا على ديا فطه رسول الله مرسال ذاته نريد فلا صعدا نروم ولا ريا ولملا وعيني قد رأته بيقظة بحي الذي أهوى مدى الدار والدنيا وأيضا أرى عينيه تشبيه عينه جمالا فهل تلفي لأحمادا ثنيا عليه صلاة الحق ما قال مغرم تذكرت والذكرى تكدير للمحيا حق قد يمدار العظيم مولانا شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يجي تذكرت ناتنا أتكين wato auzan na fi'ili waɗanda muka yi da ku tazakkartu wani na cike tazakkara harafi nawa ne da shi na biyar wani kuma ce shi da koko kai mana eh na biyar a lissafa mana ba shi ne maganin mintu biyar ne ta za ka ka ra na an yi rigamin kaf cikin kaf ko ce ta zakara ya ta zakaru ta zakura alawun ma ta fa'ala ya ta fa'alu ta fa'ula ta fakkara ya ta fakkaru ta haƙada ya ta haƙadu ta haƙudin ta hallala ya ta hallalu ta haƙada ya ɗaɗɗaure ta hallala ya kwankwanci ana ganewa ba ya kwance ba ne akwai mun tsakani ya kwance da ya kwankwanci akwai mun tsakani ya ɗaure da ya ɗaɗɗaure to ta haƙada ba ya ɗaure ba ne in ka ce a ƙadahu ya ɗaura shi fan a ƙada sai ya ɗauru in fa'ala mun ce na response ne na reaction ne na kai ne ya amsa kamar ka ce hawala kasrahu falam yankasir hawala faslahu falam yanfasil hawala fasalahu fan fasala sarafahu fan sarafa sarafa Allah qulubahum yawwa kaga in sarafu kenan sai suka sarafa Allah ulan fan sarafu sai suka biyo ana ganewa to kama ce a zaga la fan zagu a zaga a zaga humullahu fan zagu sai suka zamu din ya zamar da su sai suka zamu ana gane wannan to shi kuma ta fa'ala bayi yi yi ana gane sai da ka daure ka kulle ka kara kukkulle sai zama lamuran sun kukkulle suka ce ta'aqqadatul umur lamuran sun kukkulle kai ta halalat sun kwarkwance shi ne kishiyan ab shi ya zaki ta ahalul halli wal abdi wasu masu daurewa su kwance ana gane manyan gari wanda in aka ce sarki ya zo waziri ya zo gwamna ya zo liman ya zo ana gane sannan zo kansu masu unguwa to ahalul halli wal abdi sun haɗu kenan ana gane masu wanda su ne masu in sun yi abu yayi to tazakkartu na tuna ana ganewa to da yake tafakkur yana buƙatar wani ƙarin ƙoƙari shi daman bina'in filin dole ya zama haka yake ana ganewa cewa tafakkara ya tafakkaru tafakkuran tazakkartu shi yake na tuna wan zikara shi kuma tunani tukaddiru lil mahaya wallahi ni tunani wato yakan manan kudura kishiyan safwa safu alma'u safi da alma'u kadir ana ganewa saful ma'i wa kaduhu ruwa ya zama fes kaman fiya wata ko faru shine safal ma'u kenan ana ganewa ya zama ruwan tumbuɗi kamar irin na rijiyar nan mai kala ana gane yarin ya zama brown shi ne sace takaddarar mawu ka gane ana ganewa to tukaddiru lil mahaya tunani yakan yakan yakan maida mun wato a rayuwa ta zama yakan gurɓata mun rayuwa let's use this word gurbatawa daga wani kala tajacce zame gurbatance ana gane kadru kadrul ma'i wa safuhu safuhu shine tacaccen ruwa ruwan ya zama tacewar ruwa kenan ana gane kamar fiya wata ko faro depending on the level na tacewa ana ganewa kadruhu kuma ba gurbacewan sa yari ne ya zama ya ɗibi ƙasa ya ɗibi kala ya ɗibi wannan ana gane wannan to tukaddiru lil mahaya takan ni ko tunani yakan wato kana cikin zuciyanka fes tunani sai sa maka wani duku duku a zuciya kaji ya ya gurbata ma tukaddiru lil mahaya layali jima'il hayy fil hadratil ulya darare na na taruwa jama'a al hayyu su a lugar larabcin an ce hayyu bani fulani ana ganewa kama a ce hayyu bani aufin larabawa ka'idansu yadda kasan fulanin daji haka suke in an zo ruga akwai shugaban ruga haka ne fulani suna da harɗo shine shugaban rugan ana ganewa akwai da sauran manyan dattawa na ruga to su ma larabawa akwai shekul kabila ana ganewa kowace kabila tana da shugabanta idan ba ku manta ba ina jin waɗansu kuma yi karatun da su rufe da annabi sallallahu alaihi wasallam madina da ya ziyarci unguwan hayyu hayyul hazra hayyu ana tunda hazar da ausu ne lansaruhu yace man sayyidukum suka ce sayyiduna wane jaddubnu qaisin ala bukhlin minhu yace wa ayu da'in adwa min al-bukhl akwai ciwon da ya kai rowa ne yace yace jaddubnu qaisin da da marwaci ne rasulullahi ce ba ciwon da ya kai rowa daga yana canja muku shi haka annabi ya taɓa tuka shugaban saboda rawa a kiyaye wannan nassi ne ya zama hukunci ana ganewa ana ganewa nan shi mai rawa shi kansa taimako agaji yake bukata bai kamata a ba shugabancin jama'a ba yana ba yana zaɓi mai kyauta shi ma ya taimaka ma daga ba shi tun da yana jin tsoron karewa in dai kana jin tsoron na nan kai kare to shugabanci ba naka bane tsorata shugabanci ce ba wai tsoron abokan gaba ko tsoron yaki ba akwai ma rashin tsoron talauci inda da tsoron tsoron talauci a zuciyanka to kara baka shugaba kai ma samu ne taimaka ma ya baka security abinda muke kira financial security tun da tsoro kake ji yan kudaden ka su kare ka ji ka na zaba da albashi ba ko kuma allowance ko ne to yawanci haka anyway to alhayy wanda sayyidul hayy shugaban kabilar yawanci za ga unguwan wurin daya yankin daya unguwa ce inda ake zaune kuma shine shugaban kuma da mun kabila wuri tarewa suke su tare wuri guda yadda kaga fulani daji ana ganewa duk yan kabila ɗin suka tare wuri guda ko su je su zauna to shekul kabila to haka suke su ma shine shehu yake cewa nan layali jima'il hayy lokacin da jama'a suka taru amma nan yana nufin muridai ne da sahabbansa da almajirai ana ganewa a dararen da suka taru fil hadratul ulya a halara madaukakiya kaga nan halarar zikiri kenan inda ake fadar Allah innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa law yasjuduna innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin to abin da yafi tsada anan ba jannatin wa nahar ba maq'adi sidqin inda malikin muktadar jannatin wa nahar Allah bai masa har arna bai na iya ba jannatin wani abu don kawai ya haramta musu ne kar ka ɗauka wai aljanna ta yi tsada da yawa ne a wurin Allah ya sa bai ba arna ba a'a dole a samu wani layi da ya ja tsakanin layar sabi ashabun nari ba ashabul ashabul jannati so ta zai a nuna bambancin an du'a raba a kyautan Allah duk sai ya raba kowa ya san amma to in an yaka kuma dole there has to be a difference between masoya Allah da makiyansa shi yasa sai ya zama la yasu asabun nari wa asabun janna asabun janna mun fa'izu shi wari aljanna ma masoyarsa ba dan a Allah gurin Allah ikon sa akwai abin da yafi akwai wani abin da ya adana mai tsada da yafi kaza ba a kyautar sa ya wuce jala daukakan Allah ya wuce komai ana gane wannan so to amma maqadu sikin ba zai ba maki ba shi wannan mustahili ne Allah ya dauko maki ya aje shafa da sa a lokacin yana maki shi yasa Iblis ko sakar ɗaya ba ba shi dama ba yana canja kama aka ce fabid minha saboda fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fa kuruj innaka min as-sagirin daga yau da kuma yana ina ne ma kana li min ilmin bil malail a'la no a kiyaye nan fa akwai al malaul ali wannan ba al malaul ali bane al malaul a'la ne ba sama sama da wannan wannan congregation din is the highest congregation shi za ka su almalau la'ala ba high ba highest al'a'ala koloni ba yadda kuke superlative a turanci ko haka ne akwai comparative akwai superlative haka ne to so a can fa yake zaune ba amma daman fellowship aka bashi ba dan gida bane ana ganewa kama ce ni yanzu ina da fellowship na wani institute a ingila kaga ba lalle ma ba lalle na yi karatu a wancan makarantar ba amma zan yi applying fellowship a yi assessing dina a duba takarduna na makaranta da training da na yi da background dina da komai if i fit into uh, requirements na samun fellowship sai a yi conferring dina ya zama fellow na wannan yanzu ana yin wannan ina jin wannan takardun ne ma in kawatsa a sivin ka kasana da su da ni fellow ne a wani insu ne suna wani wani lokaci sun fi digirori ma kwarjini ana gane wa ana gane wani to shi iblis fellowship ya samu a lokacin ba dan malawul ala ba ne daga kasa aka ɗauko shi tabbas malamai sun yi saɓani shi iblis kam mala'ika ne zan ko kuma wadda suke mala'ika ne za ku ce ba mala'ika ba bayan a cikin rundunar mala'iku yake almalawul ala wurin ba wanda yake zuwa wurinsa mala'ika na ɗaya na biyu umarnin sujjada nan ta aka yi wa isqala rabbuka lil mala'ika ce ce wal jinni ko wa iblisa lokacin da yake wasu kunna lil mala'ikati wa lil mala'ikati wal jinni usjudu li adam lil mala'ikati bai ce wa iblisa ba lil mala'ikati ko in ba mala'ika bane ai ba za ma ai tsammanin biyayya daga wurin umarnin da aka wa mala'iku shi ba mala'ikar ba fa sajadu lillahi iblisa sai duk suka sujjada sauran shi kadai shi ko ba mala'ika ba shi ba ma umarni mutum farko ba shi aka ba wace ya za ku ce ai mala'ika ne amma Allah a jalalarsa ya ɗaukaka yana iya sarrafa yadda ya ga dama duk wanda masa wurin kai kowane ne bawa ne a dangane da shi subhanahu wataala ba wanda ba ba komin ɗaukakan sunansa bawa Allah ne Allah ya kuma iya hukunta shi in ya ja girman bawa ya tsaya a bawansa darajar Allah kuma allantaka me bambanci Allah yadda ya ga dama bawa kuma ya karba shi ne allantaka da bauta ba wani abu a ciki sabo ya ce mu ya zahar ko ba ma san ko ana ɗan hunturu haka za mu yi ta kwarawa fiskunan mu ruwan sanyi muna mu kirkita haƙwaran mu suna haɗewa ana ganewa ya ce mu ya zuyi muna ta hamma kuma gashi yunwa muke ji ko da zo da bukai shi ne allantaka shi ne bauta ya ba da umarni mufi da haka mala'ika ne sai za ku ce ai da umarnin ma ba shi ci suka ce a ba mala'ika ba ne da za ku ce mala'ika ne to kuma ya hujja kuna cewa ba mala'ika bane yace hujjar mu shine me ma na jayayya shi mala'ika ne a kuma qur'ani ya ga mana shi wane ne ma a wuraren da qur'ani ya kawo kisa iblis sun daga bakara shine kisa farko ko na karshe a suratu sabbi ba ƙara cewa iblis da adamu bayan suratu sabbi har nasi ana ganewa wannan na ma kana limin ilmin shine na karshe to mu ɗauko na suratul kafi a jere suke da kafi da subhana duk sun yi wani kwanar malaka mene ne ce wani kwanar nan wani zila fazila ta kala a asiri liman karanta dinan ana gani kala raita ka hazar lazi karamta ana gani akwai inda ya kawo bai kawo sunan iblis ba duka labarin ya kare ba sunan shi in ya duna in ya duna min illa inasa wa illa shadan bil la'anahullah la'anahullah wa qala la'attafizanna to shi ne fabiza ta kala ugu yadda duk magana ɗaya ce wala udillan nan wala umarni wala abu kaga duk wannan bai zuwa sunan kisoshin ba amma nan ba suna ba iblis a ciki shaidanan maridan kawai ana la'anta sanne sai rantsuwa la'anta ke zanna min ibadika dan kasance ba da can da aka ce ba bin sai ce to yana da addu'a ɗaya da misali yake ga maka to azotul kafi sai ya ga mana ce fasajadu illa iblisa kana ba take ne zama aljani ba da yana mala'ika ba dama tun farko kana minan jinni fa fasaka kana sai kaza kuma ya faru kana can a baya dama kaza ne yanzu ba me ya sabo bayan kasancewar sa aljanni fa fasaka da haka jayayyen daga ina ka yoshi ma qur'ani ya amsa wannan ba wani debate tsakanin malamai ba wani kai kawo tun da yana wurin ya janci a su jada shi wace sai a kika wai za ku da alaimul qur'an la yasjuduna ana ganewa to misali to shine hadara madaukakiya din alhadratul uliya ana ganewa nan inda bawa yake zaune da mala'iku jin ibada suna tare da shi halarar Allah in kana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Imam al-Bukhari ya rawaito mana hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga kai an tofa a gidan lima a masallaci da rigarsa mai tsarki mai girma yake gogewa yana faɗa waye a cikin ku zai yadda a tofa masa karki a fuska ba ku san me sallah in yana sallah a gaban Allah yake tsaye ba fa inna Allah qibala wajhi haka yake ba Allah ne ta inda fiskar mai sallah yake ke za mace in ka dauke kai shi ma sai dauke akwai hadisin da yake in ka dauke kai kana sallah shi ma Allah sai ya dina duba ka ana gane wannan sai zama kenan menene wato kai ne a muraqabar ka ce yake nuna yadda Allah ke duba ka shi duba Allah yana dubo ka sai ka dubo shi ko baka shirya ba duk da ka ka fuskanci Allah ka tuna shi sai da ya juyo kanka ne kai ma ka ba junowa jiwa wajen sani ko me kake ciki ko ciyarwa fa juyowan soyayya Allah ji yana son ka yana jiwa dole ka ji zuciyarka kamar ta biya ta biya shi a lokacin da ka ji ka tuna kayan shirme to Allah ya baka bayan da bai baka baya ba wala takunu kallazina nasullaha fa ansahu anfusahum ana ganewa faskuruni washkuruli to dan haka sai zama sai ya tuna ka kake iya tuna shi sai ya yafe maka kake iya tuba in bai yafe maka ba sun mata ba alayhi li ya tubu ya kabi tuban su ne dan su tuba da bai kabi tuban ba ka ce astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayhi ba to wannan kenan layali timail hayi fil hadati ila yuhadiruni fitiyan sun a wannan hali inji shehu yace akwai samari waɗanda suke samari na gaske masoya Allah wanda suke cike da soyayyan Allah da manzonsa kad akhlasu ila Allah qasdan sun yadda alqur'ani yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina in an ce akhlasu gara muna yi muna daukan fi'ilolin ko kaga tukaddiru dinnan mudari'i nawa ne madi kaddara yukaddiru ko tukaddiru lil mahaya ana ganewa da tazakkara nan azai mudarin sa ya zace ya tazakkaru kaman tafakkara ya tafakkaru kaman ta'assasa ya ta'assasu hakan ta'aqqada ya ta'aqqad ya tahallalu tahallulan wannan kuma kaddara yukaddiru takdiran ana gane wannan mu rika cirowa don mu rika yawwa layalin ci mai laifin yuhadiru ni hadarafa ala wani maza fa'ala yufa'ilu mufa'alatan hazara yuhadiru muhadarata jaza ke lecturer muhadir lecture din ko muhadara ana gane shi lecturer ba ce masa teacher saboda ba wai waɗanda ba san komai ba zai koya ba a waɗanda suka sani ne zai musu muhadara na mana ya ba su darasi a mataki na jami'a ana gane wannan to shi yasa sai ya zama ake kiran nasa ba za a ce teacher ba sai a ce sai a ce masa lecturer ana gane wannan so sai menene yawwa sai akhlasu fitiyan ismu jam'in ne mufradin su yani ne fatan ana ganewa ana ganewa guda biyu ba eh kashi alqurani wa kalama wa sunna fatayan qala ahadu ma ahadul fatayani kenan inni arena wa qala al-akhar daman daga ahadu ma sai akhar ba na uku tunda su biyu ne da su uku ne suke qala awwaluhu ka gane sai kuluna rabihu yace aigo bai kuluna kan sun suke sadisu amma da ke biyu ne kai daga ahad ne sai akhar qala aduma inni arena asru kama wa qala akhar inni arena amil fawqa rasi qala aduma amma ahadu kuma fa yasqi rabbahu kama wa amma al-akhar fa yuslabu fatakul khairu min ra'si hatta haruffan da suka yi tambaya da su ya ba su amsa cewa fassara mafarkin su kala aduma ina yana su tun da aduma ne fara neman fassara ai shi za fara fassarawa amma adu kuma sai ya tsira babu hamra kala aduma inni are a asiru hamra sai ya tsira babu hamra wa kala al'akaru ba inni are na amin fokar asi kumzan wa amma al'akaru fa yizlu fa takulu tsere min rasi aminu kun san takulu ɗeru min hugo to takulu ɗeru min rasi ashe kansa ake ci ba masa ba ana ji na dina bi tawilihi gudan amru da zifi ta sabki yani so yuhadirni fitiyanu jam'u fitiya har yanzu fitiyatu ma ismu jam'i ne na fata innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa qala li fitiyati ja'alu bida'atahum anamu qira'an na asim na nafi'ul madani go asim al-kufi na kanta wa qala li fitiyati haka ne a li fitiyani go wa qala li fitiyani ja'alu bida'atahum ina jin haka ne go ko ba ku halartar darasin qira'an sosai kun zubar da karatu ana ji go to fitiyanu sirkin samari na gaskar akhlasu akhlasa fa mudari'insa yukhlisu ikhlasan fa'ilinsa mukhlis wa ma umru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-dina mazdarinsa ikhlasan kuma af'ala yuf'ilu if'alan adkhala yudkhilu akhraja yukhriju akhraja min akhraja min ma ahawa mar'aha ka gane adkhil yadaka amarinsa kenan akhriju ana ganewa? to wannan kenan ad akalar su ilallahi sun yi ikhlasi yadda Allah ya ce mu rufina lahu dina ilallahi qazdan naniya lan namuta da ni da su duka wato hudurin mu a halar Allah jin mu tare da Allah ya kai mutuwa da rayuwa ba ta da tasiri a wannan muna nan ne a matakin da ba za mu mutu ba kuma ba za mu rayu ba in dai da Allah ne ba ma jin canji tsakanin mutuwa da rayuwa ma'ana ba ma ji a yadda muke jin mu da Allah yanzu akwai wani ji a gaba sabo da za mu ji ka san me yasa aka ce sallah biyar mu je mu tsaya gaban Allah saboda tun yanzu mu koya ranar tsayuwan ƙarshe saboda yau mai kumun nasu da rabbil alamin a ranar maka tambaya waye liman waye zai ita da ikama yau mai kumun nasu da rabbil alamin na babu ko ko waɗansu yi taimama ne ko sun yi alwala duk ba mai tukbayan wannan ana ganewa to tun lokacin da aka bamu dama alwala da taimama garin mu akan lokaci so da da mun samu tsaya gaban Allah a sallah in mun je wannan tsayuwan ba zai zama jalalar ba za ta zama kamar wanda bai taɓa tsaya gaban Allah ba sai yau wanda suke kushan absarum din nan ya guje min lillahi suka annam jaradun muntashir motsi na iladda ana ganewa sai sun je ni sannan to ai mutsi ina ila da su sai suke amsa kiran ladan shine azra shine israfil mai hura kaho mu yanzu mala abubakar an jima zai kira kuma zamu je mu ma mutsi ina ila da zai kira kuma zamu runtuma guje mu je sallah ba sai dai fa alaikum bis sakina ba zamu ruga ba tunda annabi ya ce mu tafi an kalifa ma fa ma eh fa ma fatakum fa atimu fa ma ajakum fa sallu ma fatakum fa atimu ai mutsi ne da dadin daidai ne da wancan ita ma tsayuwan kiyama har sujjada ana mata kar ka daukar da gaske je ka suratul qalami yau mai shafu an saƙin wai dauna idan sujudi amma ba fa la yastadiuna dan ba su koya anan ba sai bayan ta san dare ba su saba anan ba ba ba yi sai an saba khashi'atan absarun gafa firgita da Allah khashi'atan absarun taraqum billah amma ba za ki da sujudan ba bayan nan an ce alam ya ni lillazina amanu an taksha da suran nan ne khashi'atan absarun mutum a yanzu ne an taksha qulubul li zikrillah da an samu wannan da ba za mu zama khushan absarun ko khashi'atan absarun taraqum billah khushan ismu jami'in ne khashi'atan absarun ma haka ana gane wannan to sai ya zama zalika yawon da zai kanu yi a duniya ranar da su harfaci sallah kan taso wala danin da ya kira ba mai kin zuwa yau mai duk da'i ila sha'in nukur ba kamar nan ba nan sallah ne ba sha'in nukur ba ne daga dita sha'an nukura ila sha'in nukur ba abin da ba abin da ba a so mara kyau ba ne a'a su zuwa ga mara kyan za a kira su to dan Allah ce su sujada ana zaman lafiya ba su yi ba to ran nan ma yi dawa ne da sujudi kowa sai ya kikam fala ya sa'una dan ba su saba ba hatta zikirin da muke za su barke da zikiri a wurin Allah ce bai su saboda in suna zikiri muka ce a ku sai ai mu inna kunna min qablu nadu annahu huwal mu ba yau muka fara zikiri ba shi ma ya zari tun a duniya muna ya barro ya rahimu ya barro ya rahimu mu ba zakiran yau bane daga ba yau muka fara ba ana gane daga nan ne zikiri bai karbuwa to yuhadiru ni fitan sittin lan namuta wa lan haya wannan abin nan zama da Allah da jin nutsuwa da shi subhanahu wata'ala da yadda da shi ke da yau da gobe da yadda da cewa yanzu da ba ma jin daɗin wai misali kana ne mara daɗi tambayar da zaka yi kanku yadda ba na jin daɗi nan shi ma Allah yana taya ni jajan abin da yake faruwa akan shi ma abin bai marwa ko kuma tun da ai maso ina ne ko ina ma da busun da galan wai yadda ne tagumin nan daga can halara haka shi ma Allah bai ji daɗin abin da ya faru ne ko kuma abin yake ko haka ya shirya mu a shi ya shirya to in shi ya shirya shin ina shakkan soyayyar da yake mun ne an nake gani abin da ya mun ko yayi yayi ya zaba mun mai kyau shi ma abin ya fuskara sai yake na dan hakura da mata ya sara ko kuma hakan da ya zaba dan hakan ya fi kyau in ko hakan ya zaba ina da amincin ya fi ko a sona to dole in yadda ni ne ban san abin da ya fi mu amfani ba shi kuma ya sani wallahu ya alamu me ya zo kafin wallahu ya alamu wasa an ta kaushe an wasa an tibushe an wallahu ya alamu kenan amsin kenan wallahu ya alamu an tulla ta alamu in dai daga wurin sa yayi hatta miki fa in ya maka fa tambayar da zaka yi wa kankashin shi wanda ke kinka danka shi yasa wa kansa kinka wanda ji kowa son ka ne samar kinka to yanzu kai kana shakkan soyayyar masoyin naka ne har kike ganin yana taron mamakiya har ya maka su ko kuma a'a kana ganin ba saboda muna wata duniya da ba ne amfanin ka sai makiyinka abin duk jama'a ba su gane kenan maki mummunan niyya kawai ta cuce shi amma baka da mai amfani a duniyan nan kamar maki na faɗa na nanata baka da wanda zai amfani kamar maki in baka yi sa baka da mai ruguza ka kamar masoyin ka a a soyayya da shi ba kyakkyawan niyya ne kawai ladan shi amma shi ruguza ka shi ko maki wallahi ba wanda jina kamar amma mummunan niyya ne kawai da yake ba haka yanzu ba Allah ne ya tare abun ya zo ta inda zai cuce kan ba ta wurin amfani kamar wurin in bai zanga misali da farko dai duk abin da za ta taimake ka ce kar a yi ana jin wannan to babu taimako kamar kar a yi ne kar a yi yana nufin tashi kai da kanka kar a baka yi tashi ka nemo da kanka kar a taimaka ma tashi kai da kanka kar a ma kaza tashi kai da kanka na sha gaya mutane cewa yanzu da za in zuciyar wani ya ta mutu ana so ya mallaki gidan kanshi abu ya musu kai kuma ya zama yawwa ga daukaci abu kusa ne kuma ya zai matarsa ta haifi yaro jariri dan ya sharaf ana damana ana cikin ruwa wanda ya bashi aron wurin ya zo ya kwaye bugun kwano ya fidda shi so kwanan ruwa ya musu ɗan zan duka shi da matan da ya to wallahi ina so in tabbatar maka ba za a yi wata 24 ba sai ya mallaki gida duk mutuwan zuciyarsa duk rashin sana'a wallahi zai mallaka ina so in tabbatar maka zai wani azama dan da farko da safi kan asibiti za yaron nan namuniya ya kama shi matar ma danyen jego ne ka gane magana na ita ma sai an ji an yi ta fama da haka zai ta shan allurai da magunguna watakila dai likita da zai warware tunda ni ba likita bane likita ya san wannan ba zan shiga fejin likita ba amma na san dai za a ji asibiti ni an ji asibiti an yi ban kwana ne kenan sai mika likita sai mu dawo gida ni ko mu ci gaba da ku kuna ji na idan aka dawo gida zai ce tunda aka mar walakanci kan muhalli shi ko wallahi wallahi wallahi duk yadda zai yi ko da gwiwa da halayewa ba za a yi wata goma sha ishirin da hudu ba ana ji zai mallaki gida ba kawai gida ɗaya ba sai ma ya yi ta ƙoƙari ya yaƙi talauci ya mallaki gidaje watakila ma zama estate developer ana gana ya shiga real estate business zama gidaje ke gina yana saidawa ana gane wannan to inda zai inda zai duba wanda ya masa amfani zuwa zai ce wanda ya koya masa filin ne sai gida ma ya gina ya ba kyauta ce wallahi ba dan kawai da mallaki gida ba saboda walakanci da kuma dariyo amma bari ka ji abin da masu zai mata ya ba kuma wallahi ka zauna ai wallahi hallan da Allah mallaka mana ka yana ba komai dan me zai baro yawa sai ta zama in ya samu kudin da kamata ya dan zai karfi sai ta haɓa man da matsala da mu ji da wannan hidimomin tunda wannan mu ji da wannan hidimomin da tunda wannan ƙarin ana ji ina so in tabbatar maka zai har yabar duniya ran da za ka da shi a gidan ba zai mallaki gidan kanshi ba ana gane wannan ba zai mallaka ba saboda karamcin wancan din ya hana shi wulakancin wancan ya mallaka mar gida ana gane so haka ne shan nan kuma baka taba ganin mutumin da makiya suka sashi a gaba ya kwana yana kallon talabijin ba dole tashi zai yi wayo Allah ni ban san inda sa kai ba Allah a tsaya ni addu'o'i sun kora shi fadar Allah ran da zai gama da makiyansa ranan zai kwamitin susai ka san me ne susai da zai kwamitin zai bacci da bai taba yi ba na dare ba zai tashi sallar dare da addu'o'i da wayo Allah kwace ni Allah kuma ba wani dama inda suka yi da shi ba sa baka lan yukulle da kuma sa ka lan yukulle ba yadda suka yi ko Allah ya firgita su da shi dan su koro mar su koro mu Allah shi fadan shi kuma ya dawo amma kuma an san cewa su dane firgita yafi cewa zai daga fadar ya tafi shafa huliya ana gane wannan so shehu mu yace tanaza a kasar zikri ashabu shaykhina sahabban shehin mu shehu a mutu jari radiyallahu ta'ala anhu sun yi ja'in ja wajen wato jayayya kan moɗan zikiri wannan ya karba wannan ya ja wannan ya karba da ambaton manzo Allah zikiri da kuma ambaton manzo Allah yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane wannan a lokacin da sauran shi Allah idan baya son ka zai shagaltar da kai da kayan zaki duk wanda kaga Allah ya tuma wa kayan Allah ya jibga maka kaya kayansa kayan Allah to bai so Allah Allah bai so ne da zikiri je ji da kayan ta fama da su a ko wani project din sa auri kaza ma ko wani katon wani abu da yake gina auri kaza ma bai kammala shi ba akwai na auri kaza Allah bai sai yawa ta gani sa gaban shi sai ya tura shi masana'anta da wuraren supervision na kayayyakin businesses da abubuwa da sauransu ana ganewa Allah daban kayan Allah daban in Allah ya jibga ma kayansa to yana da wahala ka samu lokacin Allah dan kuma Allah ya baka kansa ya zama shine abokin zamanka shine naka baka da komai sai shi to zai shiga ta da kai da kaya ba saboda me saboda yana son zama da kai ya tabbata ba za ka haɗa wancan kayan da shi ba a lokacin da kake kula da kayan lokacin kake samun lokacin zaman zikiri zama ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to sai ya zama komai alamaratif suke anan alamul kafafa duniyar da take ka kama abu ka rike ana gane ana cewa alamun kasafa manan kasafa abu mai tauri ana ganewa a nan Allah kan bar jama'a ba sa warwa sosai abinda idan suke gani abinda ke birge su su ne kayayyakin da suke gani kayayyakin na duk kayan Allah ne ba su ne Allah kayayyakin su ma na duniya ana ganewa sai zai dan kalo da misali ko na abin duniya ai transfer of possession ake ba ba neman kuɗi ake ba duk wanda ya nemi kuɗi ba saboda tsaban adalcin kuɗi duk wanda ya nemo su ba ya nema ne dan ya kai wani ni ban taba gani abin da ake nema da niyyar mika wani tun farko Allah mai nina wai tun ma da ake yi na neman na neman ba ni in mika wani ne kamar kuɗi ana gane wannan ba ni kuɗi Allah ya sai gida oh ya baka ka mika ma sai da gida kenan a shi ai kanka yi Allah ba ni kuɗin sai mota ya baka kenan ka mika masu mota tun yanzu ma masu mota suna da alƙawarin kuɗi a kanka jira ko ake shigo ka mika musu baka karfi ana ganewa ya baka ka sai abinci masu abinci kai dan sako ne kawai zuwa wurin su in Allah ba kuɗi ba sai sun tare ka daji ba da kanka yiwon cikin ka take ka je ka mika musu kuɗi suna cewa ya kasa maka na karawa ka ɗibo na haƙi ka tafi da su gida haka ba sai da yadin kaya ba sai da komai shi kuɗi ne kawai a sako yake karewa in ka gaba ka tattara kuɗin ka ka mika ba kana jira su kai wani yawa ne a su su kake zaka sai gida kuɗin ne ba su kai kuɗin gidan ba ba wai ka ta dawa matan ka da abu ne a'a shi ne mai sai da gidan ne kuɗin ba zai bai kai ka mika mar ba yasa ka ki mika ba to wallahi ka irga duk wani wanda ya fi kowa kuɗi kuɗin ne yake jira su kai wani adadi ya sake mikawa shi ma da in bai mika ba su rayu ba sai ya mika da sunan ciniki saya sayarwa miƙawa dole dai su duk wanda tara da niyan zai miƙa ya tara in yace maka ya tara ma saboda matsalolin sun taso shi matsalolin zai miƙa ana gani wannan saboda adalci irin na kuɗi kana da uwa kana da uba ka tashi da safe ka san fa suna da bukatun kuɗin nan amma ka ba su iya na ci na abinci na komai amma ka san ragoma da aka miƙa musu duka amshewa za su amma sai ka tsuguna gaishe su kamar mutumin kirki ga zane ka tafi ka su da je shago in ya murka zaro kuɗin da ka hana babanka da mama ana ganewa ko gasa in ya mura ya kuɗin ka zan nan kaza ne ai firiji na ya kai dubu ɗari da ashirin ake sai da shi ko wannan injin wanki ko kuma wannan katon firiji ko deep freezer ko wata yaba sai ka ɗiba ka miƙa in ya muri kana murna ya rubuta wata takarda ta iska da sunan rashi a doki katon karfe a ɗaura ma a mota sai ka dawo gida saboda kuɗi amana ne inna la burku an tu'addu al-amanati ni ban taba gani inda Allah ya shari'a jama'a suka karbi hukunci kamar kudi ba hatta yan kidnapping ba ba jika suke suke sha suka karbi kudi suka nemi wanda ya fi cancantan kudin ne su mika ma wa ya fi cancanta wanda bukatun da suke so su yi a kasuwa shi ba zai ba su ba ai maimakon su rika karban kudi wajen jama'a sai abinda suke so su sayo da kudin kawai sai su rika sako jama'a su ce a dama abinci muke so mu saya da gidaje to goma da gidaje da takardu ba ba mu kudi saboda amana su kudi kan amana ne dole a mika su amana ta ila ahliya wai ahalin masu kan sai da da haka ko babu da mamun ba su kasa kan sai da ba haka zaka tsallake su ko suna sai da nasu ba mai kyau bane sosai haka zaka yi gaza kaman ba abin zaka je su irin sa kasuwa ka je ka so mai kyau kuma ka gashe su ka ka waske ka ci a wallahi abokin ka ne su ma da ya tafi ana gane wanda ka kowa kima kana ɗauka ka mika masa wani adalci da haka a yanzu abin da ya ɗore duniya ya mai da ita tana tafiya a saiti cikin adalci ba kamar mu'amala ta kuɗi shi za ka ga ya kamata ku tambayi kanku wai masu wai injin buga kuɗi kan da kuɗi ake so shi ko kuma da me wani mahaukacin ne za ka ɗebi kuɗin da injin ya buga ka yi kamar ya ɗauko injin kai kuma baka ka je ka cigaba da buga saboda shi ne shugaban mahaukacin ba gara ajiye abin sai ta buga kuɗaɗen sa da wani zaurin ba ba misali nake maka wai to show you don suna representing value ana ganin takardun kuɗi suna representing what value kima ana ganewa da za a zubo su da yawa ma zubiya za su yi kimar kuma tana nan sai su zama an samu mene inflation ko to saboda wannan sai ya zama sai ya zama a martabobi kololi to yadda muke gasan gidaje a nan muna gasan motoci muna gasan mata muna gasan duk abubuwan duniya masu daɗi kowa yana suna sai fi na kowa motarsa ta fi ta kowa kyau gidansa fi na kowa tsada kadarorin sai finan so su kuma masoya Allah ka da suke nasu gasan tanaza kasar zikri ashabu shaykhina yadda muke ta gasan cewa lalle ya kamata ce gida na fina kowa ya kamata mota ta tafi da kowa ya kamata account ina dom account ina na dala fina kowa girma ya kamata na pound sterling ya kamata na euro ma ina da shi ya kamata ana jin wannan to duk waɗannan ana ji da sai ya zama haka to zuba kajin da suke karkasa ka asar zikiri wannan motsa na zikiri na ambaton Allah da na yabo annabi sallallahu alaihi wasallam anan suke gasan kowa yana so ya wuce kowa wa zikri rasulillahi fi arfahil mahaya ana ganewa wato suna cikin yanayi na rayuwa wanda fi kowane yanayi daɗi daga rafaha yanayi mai daɗi mai kyau na rayuwa cikin wanda fi kowanne daɗi saboda duk abin da ka ci a can ba a shiga ban ɗaki a zubar ana ganewa ba abinda za ka ci a halar Allah ya zama najasa so zikirin Allah ne salatin annabi ne wuridi ne zai ƙara wa ruhinka girma yadda yadda jiki ke kiba a ce ka ci abinci mai kyau kana cin balanced diet da haka ka murmure yan kasusuwa ka sun koma ciki to ta yi kuma a kyamushe kake a ruhi ba da ka shirgege a jiki yar ka kalla ba ka ga mutum ya koshi a jiki a je tun biya ce kuma ko yana da kiba a ruhi kaɗan ake samu ana samu amma ba su da yawa wani gwan ba ya ba ya rami a jikin ya rami a ruhi ga sha kyamushe a zahiri kuma a ruhin ma ba wani ibada ake sosai to yadda ake balance diet haka ake na ibada in ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wancan hadisi na ibada yana ce mana mene ku zu min al'amali ma tutiquna walan yashadda ad-din ahadun illa galabahu walakin saddidu wa qaribu wasta'inu bil gadwati war rawha wa shay'in min ad-durja kaga gadwa kaga rawa kaga shay'in min ad-durja me kenan three square meals safe yamma da kuma yinki na dare kaga three square meals na ruhi fa nake magana ana gane ya za wuri jimu muna jan na safe na karyawa kenan zamaniya talqul waji gairu mukaddarin aru wa abdu da'iman dan kamar da ungaji sabuha ne sabuha karyawan safe ungaji sabuha a ina inda afdali mursalin wa bi rasulillahi to kaji sabo karyawan safe abu shan nono tun laraba lokacin da nono shi ya gari yawa anan nonon rakun ta tsan nonon safe da ake sha shi ake masa sabo na yamma kuma abu akwai wancan hadisi wanda wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo riyadus sali ne in kun tuna shi na mutane guda uku da dutse rufe kun tuna ko ne kan hadisin cikin ku a ce kowa ya tawassuli da aikin sa a cikin su akwai wanda yake cewa da na dawo da yamma kiwo ko ina daman na saba sai na ba iyayena sun sha nasu sannan in bawa matana da yana ku na zo samu suna bacci ina rike da modan abu kahuma wato nonon su da na tatsa na yamma ana ganewa wanda aka tatsa da yamma sabo kuma na sabi so sai zama idan idan ka tashi kai raka a dubu yau gobe baka yi ko ɗaya ba to ka ci haru yau kenan ka koshi sai kuma jibi ka gobe ka kwana da yunwa baka yi ko ba amma ka ci dan daidai cikin ka yi raka'a sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko sha uku da shafa'i da wuturi ana gane wannan raka'a goma da shafa'i da wuturi ka dan yi tilawa daidai yadda ya kamata a raka'o'in nan in izu goma goma za ka yi a rana kowace raka'a da izu ɗaya misali in ka kare ka shafa'i da wuturi kaga ka yi tilawa ka izu goma an kammala kenan a wuce wurin da safe ka shiga wata hidiman daban tun da tilawan ne ka riga kai ana gane idan kuma duk yadda ka raba kanka ibada in za ka izu biyar a tilawance ka yi rabe rabin sumuni a sallar dan mizani nake wai ga mahaddaci tunda akwai irin su Imam Hassan al-Basri yana cewa shi a wurin sa qiyamul layl wajibi ne ga mahaddaci in bai ba ma ya aikata dai saboda akwai Qur'ani akan sa amma mike ta bacci ana gane wannan to a takaice to lokacin da ake gasan tara abin duniya gasan tara wannan su su kuma ga inda suke nasu gasan faɗauran liwurradin ƙarfe nawa faɗauran liwurradin to ina ganin za mu tsaya nan saboda mu samu sallah akwai mai tambaya ɗaya biyu sauran minti hudu ƙarfe biyu
wannan gashirin mala'ika an zalata eh shi ne wanda ya ce asibatu munafikan kuma a wancan hanzalatul usaidi al'usaidi shi yawanci in ba na saban su ka samu ko sunan iyaye ba suna shige wa juna ba shi ba ne shi hamzatul usaidi sakataren manzala sallallahu alaihi ya ce kutabul wahid shi ko wancan gasilul malaika ya riga ya shahada da wuri ai ya yi shahada ne fa yakin Uhud ba shekara ta uku ta hijira ana gane shi kuma wannan yana cikin masu rubuta wahayi to kuma an ce masa ka tani salatan dole ka yadda cewa an dau shekaru misali yana aikin don shekara ta uku annabi yake madina misali an san cewa bakara ta sauka ita ta fara sauka a madina ko sura da ta fi tsawo sura bakara ta fara sauka amma ku ayat da kuma kuma ita ce ayan karshe a qur'ani duka wata ku yawan tudda na fi lillahi misali a ijma'in malaman kira ko da malaman hadisi to wannan kenan shi wancan daban wannan daban eh yawwa mudariyinsa kenan lalagon fiya wala tafi ana ganewa mudari kenan alawun ma tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan ko tanaza ya tanaza'u tanazuwan to in ba kana tadawala ita dawalu tadawula in ba kana kakkawo misalan su ba ba za su zauna ma a gogolwa ba mun ce su sukan faru a fiska biyu akwai in ina yi mu da wani wannan yayi wannan yayi wannan yayi shine ya tanaza wani fiya kasan wannan ya sha ya ba wancan wannan ya sha tanaza a kasan zikiri wato suna karbe karbe na modan zikiri in wannan ya rera zikiri ko ba annabi wannan ya karba wannan ya karba wannan ya karba kowa yana Allah Allah zo kansu shine tanazu din a ciki su ma modan aljanna na giya kowa in wannan aka zuba masa a modan wannan katuwar moda ce ka asan din akwai kuma akwabi mawdu'a ko akwai kofuna a aljanna ana gane shi sai ka ji kof da turanci na larabcin nan tunda ai qur'ani dole ka yadda ya riga ko ba ka da qur'ani ya dauko turanci ba akwa jabu kobi kof ana gane ma yawwa dan kofuna da za su zuba ana gane kas din kuma katuwar moda ne iri kama ce chok haka wanda za a rika zubawa to kowa ana zuba mara akwai kuma tafa'ala in na mutum shi kadai ne ba da wani ba na ganganci kama ce ta nawama ya yi bacin ƙarya idon su biyu likimo ba za ce nama bacin ƙarya ba sai ce kawai ta nawama lafiyar sannan ya yi likimo gwanda mai da lafiya sai ce ta marada ba za ce marida ba ana gana kuma shawara na kawai shi kitansa ta mara kwanta ka yi likimo ka yi bacin ƙarya ta nawam je ka kwanta ka yi bacci ka nuna ka yi bacci ka shiga bargu ka yi tsit to shine ta nawama tamara da kuma yayi yayi likiyu ya kwanta ya lambabe yana bai da lafiya ka gani wani sai ka kira wani likita mai himma isa rafa allura to amma idan musharaka ake kamar tanaza ya tanaza na fiya kasa to ba wai da gangan bane yi tare ne wannan yayi ba kamar ya tashara ku na fi ana shi shay'in misali ana gane yawwa shine tafa'ala inda yawa in shi kadai ne yawanci yakan zo a matsayin wannan amma shi ma ba kullum yake zuwa ba idan sa'in sa ne ta jadala ya ta jadalu ta jadalu misali amma shi ya fi zuwa a jadala ɗin ta jadilu ka fi zauji ha yana da masdari biyu na gaya muku jadala ya jadilu jidalan mujadalata wala ya jidala fil hajj suratul mujadalati masdarin sa iri biyu ne jahada yujadi mujahadatan jihadan wa jahidu fillahi haqqan to kaga haqqan mujahadati haqqan jihadi to haka ne sai wanne ya kamata a samu lokaci da minti za mu karasa kuma sun nan nake go ku tuna mana in mun zo muna da karatu gobe to in an zo gobe gobe ne laraba abin ba wuya idan mun zo gobe laraba lalla ku tura mu dan karasa kuma sun nan ire-iren su kala biyar din sai mu dan taba su dashi shi ne gwanin sun ce akwai su bayi amma wannan bai tabbata ba ko da akwai misali su ba yawa na wana shi kenan ko? yawa to kuma littafi na wakar kowanta ku tafi da shi ko?